الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid shiryar da mai neman fa'ida a cikin hukunce-hukunce na tajwidi na babban malami الشيخ محمد المحمود المشهور بأبي ريما الله تعالى يجكنsa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin abin da ya shafi al-izhar wanda annunu sakina wa tanwin kam halalaha na'am tana da kai halaye guda hudu waɗanne ne guda hudun nan al'izhar al'ikhfa al'iqlab al'idigam su ne guda hudu masha Allah ma huwa al'izharu lugatan muslilahan akan makallahu na'am na'am akan makalla na'am barakallahu fiku na'am a ina wannan yake agar makallahu alwara na'am kan huruful izhar harufa na izhari guda nawa ne biyu ne ko uku sita waɗanne ne alif al'a ɗaya biyu alha'u uku al'ain hudu biyar sai umar babu yiwu la'ira illallah na'am alhamzatu na'am muda shida ita ce umar babu ɗan ayi agar makallau ma huwa tajwidu lughatan musbilahan na'am التجويد لغة واصطلاحا نعم بقينا ما هو التجويد لغة واصطلاحا نعم ko a daga tambayar zuwa ga shugaba kenan to shugaba hawa ina ga yau ko da ke ya ce ran shi ba ɓace ba yake yau yau shugaba baya tare da kowa baya bai rike ba kowa a ran shi ba Allah
لغة الاتيان واصطلاحا to al'itani da me? ai al'itani ita ce dawa ina
الاتيان بالمعنى
to ba zai taimaka shugaba yawwa الاتيان بالجيد yawwa shugaba yau an taimaka masu cewa to eh واصطلاحا na
واصطلاحا هو mm, na'am
واصطلاحا mm,
هو هو ilimin هو العلم يعرف به هو العلم يعرف هو العلم يعرف به
i'da'u kulli harfin كيف كل حرف حقه ومستحقه mm, ومستحقه min wasta haƙaru
من السي
wa musta haƙaru
من السي نعم to akwai wanda zai iya kawo mana abinda ake cewa a tajwid lokacin wasilan na'am mala ismaila
التجنيد لغة مم.
الرجال الجيد mm.
واصطلاحا مم.
علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مم.
من الصفات والمدود وغير ذلك كالترتيب والتفخيم ونحوهما yawwa Malam- malam shugaba ya ji ɗaya daga cikin talakawan shi ya ba da amsa sai ya gaishe ka eh kenan dai tuta ba ta faɗi ba Mm. ma hukumu shari'i fi ilmi tajwid wato menene hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi ilimin tajwidi na'am malam abdulbasit bismillah na'am na'am نعم الشارع في علم التجويد da a takaice masu nazarin 'yan kaɗan ne ko na'am na'am
الخلاف في أنه فرض كفاية mm, والعمل به فرض عين mm.
على كل مسلم ومسلمة barakallahu fiku to shikenan yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan idigami kenan dai a takaice tajwidi sai muna dan daya kafa akan shi ba za a dinga yin da yawa ba saboda ya zo shi ya baiwa mutane kashi da yawa daga cikin wanda suka sha kashin ruwa yau har akwai shugaba kenan abu bai kyau ba eh tunda abu shugaba abu bai kyau ba saboda an dora mashi yauni da yawa dole ma watakila tambayar ta raka tsallake shi yanzu na'am eh ita na tsarki a gaima Ita ce. Na'am. As-su'al. Tambaya. Ma haddul idghami lughatan wa istilahan. Bayan mun doki abin da ya shafi al-izhar to kuma za mu tattauna akan abin da ya shafi al-idgham. Me ake nufi da al-idgham lughatan a yare na larabci? wasdilahan sannan kuma me ake nufi da idghami a wajen malaman tajwidi malaman tajwidi idan suka ce idghami suka ce wannan hukuncinsa idghami ne imma idgham naqis ko idgham kamil to me suke nufi aljawab amsa amma lughatan fa huwa idkhalu shay'i fi shay'i amma abin da ake nufi da idghami a yare na larabci shine shigar da abu cikin dan uwansa shigar da abu cikin wani abu mun gane da kyau kawai misali ka ce adkhaltu ad-dirhama fil jaybi na shigar da kudi cikin ajihu kaga dama yana ga kudi ai gurin shi ajihu ne yawwa ko ka ce adkhaltul luqmata fil fami na shigar da loma a cikin bakina kaga yana ga dama loma in ka doke ta ai baki za ka kai ta to kaga in kai haka nan wannan shine idghami zaka iya cewa adgha- ad- adkhaltu a- adghamtu ar-rijla fi na'li na shigar da kafa cikin takalmi ana ga dama ta kafa ai kana sa ta ne cikin takalmi ko yawwara wa an masdilahan amma abin da ake nufi da al'idgham a yare na malaman tajwidi fahawaltiƙa wa harfin sakinin wato shine haɗuwar harafi wanda yake ɗaurarre harafi wanda yake ɗaurarre ya haɗu bi mutaharrikin da harafi wanda yake mai motsi a zamanto an samu harufa guda biyu na farko a ɗaure yake na biyu kuma yana da kwai wasali bi haithu yasira ni harfan wahidan mushaddadan ta yanda kuma ake so su zamanto harafi ne guda ɗaya wanda yake abin yi wa ƙarfi yartafi'ul lisanu inda hurtifa'atan wahidatan wato harshe yana ɗaukaka lokacin da zai furta waɗannan haruffan guda biyu yana ɗaukaka ɗaukaka guda ɗaya wannan shine ake cewa idigami wato idigami haruffa guda biyu ne za ka gansu a haɗe na farko sakin ne na biyu mutaharriki ne to kuma sai ake so su zamanto harafi ɗaya ne yanzu lokacin da kace in ya ƙuluna in ya ƙuluna illa kaziba min rabbihim min rabbihim kaga min ce ko sai ka sa rabbihim to sai kace so lokacin da zaka faɗi harshen ka kawai ya tashi ɗaya ka ce min rabbihim min rabbihim ba za ka ce ba min rabbihim kana faɗa za ka za ce kai wannan ba ba hausu ba kake gata mana sai hausu ce ai mai da baibayi ce a ce to ka iya ta lalle mun gane lokacin da mutum zai yi idirami sai mun kula da kyau saboda idirami akwai al'idiramul kabir wanda wannan susi ne kawai ke yinsa cikin alƙurrawo cikin ruwa tukai susi ne yake al'idiramul kabir wanda shi kuma shi ne mutaharrikanin da yake motsa su ƙilala kawai sai ka ji ya ce ƙila mun gane da kyau وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وانا على تمشى الإدغام الكبير سوسي ينا da shi a gurare da dama duk inda suka haɗu ma kawai shi yana yi musu a'lam min Allah ma la ta'lamun kaga mimun mimun in suka haɗu to sai ya yi su ba'un ba'un in suka haɗu sai ya yi su ba ruwan shi da wani na farko yana da fataha ta tabi tana da a shi kawai inda sun haɗu kawai buge su yake dukkansu sai su bugu da kyau ka kaji sun fita wal ina ta yata na utul kitaba bi kulli ayatin gu to ɗaya zai faɗa kawai wala in ataita allazina utul kitaba بكل آية ما تبعوا قبلتك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يولا فأما كذا irin idigami namu na yau da gobe wanda muka saba gani a cikin riwayan warshu muka saba gani a cikin riwayan qalun muka saba gani a cikin riwayan haus muka saba gani a cikin riwayan shuba wato zamu ga cewa dai irin wannan din idigami din ne ba na sosi ba kenan ba al-idgamul karim kabir ba dama can al-idgamul kabir ake can shi dunaka al-idgamul kabiri wa quduhu abu amrin al-basri fihi ta tahallala ko na makamancin haka kamar da al-imam shatibi ya faɗa a cikin shaɗubiya kaga idan muka ɗauki minwal wa malahun min dunihi minwal kaga lokacin da zaka ce minwal wannan irgami ne zaka minwal minwal ba za ka ce ba minwal minwal kana fita za ka izahari kai ka yi kuskure a nan ba a izahari minwal minwal na as-su'al tambaya kam huruful idgham nawa ne harufa na idgham wa ma hiya sannan kuma wadanne ne harufa na idgham idan ka faɗi adadin su to ka zano mana su ɗaya bayan ɗaya mu je su al-jawab amsa hurufuhu sittatun harufa na idghami guda shida ne wahiya majmu'atun fi qawlika yarmaluna wato waɗannan harufa guda shida an tattara maka su cikin faɗarka da kace yarmaluna wato suna yin sassaka mun gane da kyau suna yin sassaka sassaka shine irin antarnema tafi gudu gudu gudun da ba gudu na tunkarhi ba irin yadda masu ibadar hajji da umara suke yi lokacin da ake wato asayu baina safa wal marwa mun gane lokacin da ake kewaye dakin Allah wato ana ya arramal to ya ramaluna kaga harufa guda shida ne ya'un ra'un biyu ko mimun lamun hudu wawun nunun waɗannan sune huruful idgham kai malam gaskiya yana da kokari za ga cewa in ya kawo maka su sai ya dabara ya tattaro maka su dan ka rike su idan ka rike su ko daga barci aka tashe ka aka ce huruful idghami guda nawa ne kace guda biyar ne da daya aka ce to ka zano mana su ce a kawai ɗauki yar maluna ka je ka ciccire kayanka eh ka ce ga abin da zan baka yar maluna ka je ka ciccire kayanka as-su'al tambaya ila kam qismin tanqasimu hadhihi al-huruf wato waɗannan harufa guda shida zuwa kashi nawa suke kasuwa al-jawab amsa ila qismaini suna kasuwa zuwa ga kashi biyu bi gunnatin akwai al-idgham bi gunna wato idghamin da ake yin sa tare da shigar da gunna a cikin sa na naqisan wannan ana ce mai idgham naqis imma ka ce idghamun naqis ko ka ce al-idghamun naqis idan ka zo ka da alifi da lamun kan al-idgham dole ya zo shi annaqis shi ma kamar alifi da lam saboda annatu da mal'ut da man'ut ne annatu wal man'ut al idghamun naqis idan ka ce idghamun to ba za ka sawa ba naqis alifi da lam idghamun naqis idghamun naqis haka za ka rubuta mun gane da kyau saboda na'at ne da man'ut abinda ɗaya ya ɗauka ɗaya ya ɗauka shi ma yawwala wa bi ghairi gunnatin sannan kuma kashi na biyu akwai idghami bi ghairi gunna wanda ba a shigar da gunna a cikinsa ko kaɗan wa yusamma kamilan shi kuma ana ce da shi idghamun kamilun ko al-idghamul kamil yawwala fal ya'u wal wawu wal mimu wan nunu bi gunnatin wato waɗannan harufa guda hudu da ya'un da wawun da mimun da nunun dukkaninsu ana yi musu idgham bi gunna wato idgham naqis kenan yanmu in ka dauki kalmar yanmu ta dauke maka waɗannan harufin guda hudu duka wanda ake musu idgham naqis yanmu ya'un nunun mimun wawun mun gane da kyau wallamu warra'u bila gunnatin sai kuma lamun da ra'un su kuma ana yin su ba tare da gunna ba wato kenan sai zamanto yanmu su ne sakandamin idgham najis ralla su ne sakandamin idgham kamil sai mu rike harufa guda shida ne idgami yake da kwai to amma a kalkashin sa idgami kashi biyu ne akwai idgami conflat idgami cikakke wanda ba za ka ji harafin da yake daurarren ba ba za ka ji shi ko ɗaya ba yanzu kaga lokacin da mutum yake karanta qalulu ulana rabbaka yubayyin lana yubayyin lana ba za ka san da an haɗiye ba nunun ana mun gane da kyau yubayyin lana lokacin da mutum ya ce min rabbihim ba za ma ka ji nunun ko kaɗan a ciki ba ko sifarta ba za ka ji ba to amma lokacin da mutum ya ce in ya ƙuluna kaga akwai idirami da za ka yi akwai gunna da za ta fito wanda gunna kuma to sahibu wato almim wan nun almushaddadatan kenan kaga an samu sifa ta annun a ciki in yaquluna illa kadhiba to amma wancan shi kuma dake idan zamu ne kamin min samarati rizqan ba za ka ce samaratin rizqan kana fada ka zace kai kalka kalka sauka sosai mun gane da kyau yawwara ma amsilatu zalika ala tartib mala yace menene misalan wannan a jere misalun nuni sakina inda ya'i wato misalin annuni sakina a wajen ya'un an yaqulu ko in yaquluna yayi mana anan mu din an yaqulu ya mana ko kawa to shi kenan bari mu kawo na an ya kulu ɗin da farko tunda da ya kafin mu je na in ya kulu na fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل أن يقولوا أفدام yawa ba ai yaqulu ba an yaqulu an yaqulu an yaqulu idan mutum ya ce ai yaqulu bai da gani ba mun gane da kyau ko yawwara a faɗa mu ji yawwara sai kuma in yaqulu na illa kadhiba kenan in yaqulu na illa kadhiba إن يقولون إلا كذبا الحمد لله يا ديكم الله وسلم لكم نعم أكرن تام yawwa to wannan shine idan in yaquluna kada mutum ya ce i yaquluna in ka ce i yaquluna ba idan zami kai bana yawwa saboda sai an dan ji wunna ta fito lokacin da zaka fada lokacin da ka ce iya ƙulu ko kwata-kwata baka sa gunna ba da ayya ƙulu da iya ƙulu wannan duka ba a yinsa in ya ƙulu na illa ka ziba yawwala malam ya ce udirrimatin nunu sakinatu fil ya'i an shigar da addonu sakina a cikin ya'un wa misalu tanwin liqaumin yu'minun إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون kada mutum ya ce liƙaumi yu'minun wannan ba irgami ba ne mai kyau mun gane da kyau yau wara sai a faɗa mu je liƙaumi yawwara in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun udghimat tanwinu fil ya'i an shigar da wannan tanwini na liqaumin cikin ya'un ba ce ba liqaumin liqaumin yu'minun sai aka shigar da wannan tanwini din لقوم يؤمنون ويشترط أن شرطا أن يكون المدغم wato harafin da za a haɗiye wal mudghamu fihi da harafin da za a haɗiye a cikin nasa idan aka ce al mudgham shine harafin da za a haɗiye misali al luqma sai a ce mata al mudgham al mudgham fihi ko sai zaman to baki ne wanda a ciki ne za a haɗiye lomar ko to shi harafin na farko shi ne ake ce almudghamu harafin da za a haɗiye almudghamu fihi ko wanda za a cusa wannan harafin na farko a cikinsa shi ne alharfu sani harafin na biyu to an sharɗanta su kasance min kalimataini da kalmomi guda biyu ne kaga an ya ƙulu harafin da ake almudgham ita ce nun a kalma take mai cin gashin kanta ya ƙulu a kalma take mai cin gashin kanta ya unuku haka liƙaumin a kalma take mai cin gashin kanta yu'minuna kalma ce mai cin gashin kanta yawwa kama mutsila kamar yanda aka matsalta a baya fa in kana min kalimatin wahida idan sun kasance daga kalma guda ɗaya ne to wannan yajibu izharuhu wajibi ne ba wai mustahabi ba ko sunna wajibi ne izharuhu bayyana wannan dauri din wajibi ne ga mai karatun alqur'ani mithlu dama gurare guda hudu ne ga suna ya kawo suka duniya din inda mutum ya ga duniya kaga an daure annunu sakina kuma sai ya zama bayan annunu sakina kai tsaye ya unci wanda kamar in ya kulu na ci to ba za ka ce duniya ya kama ka magana ka ce a da idigami ne na ai annunu sakina ba a da haya'un hukumu idigam idigam billahi alayka ya ustaz a wani kana wadda haka zai ce to kai usan kai ne baka fahimci ma irgami din akwai waɗansu harufa akwai waɗansu kalmomi guda hudu wanda su wannan hukuncin baya shiga su kuma ka karanta alkur'ani duka ka gani duk inda za ga idgami din nan da kake magana a kan shi idgami din harafin da yake murgam din a kalma mai cin gashin kanshi yake mai cin gashin kanta yake haka nan harafin da yake murgamu fi shi ma cikin kalma mai cin gashin kanta yake amma ka ce duniya tana ciki babu قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الدنيا الدنيا الدنيا ya ɗauru da kyau nunu ɗin nan kada mutum kuma ya saka shi ya ce addunu addunu ya yana saka shi ya mata ya mata dhamma yanzu mun gane da kyau ɗauri ya ɗauru da kyau kada ka saka shi idan kaga an ce kaɗan saka shi kaɗan shine sai yan kalkala ce amma in dai ɗauri ne to ka ɗaure juju yanda ba zai kubce ba amma in ka ɗaure shi ɗauri na sakaka to dole za a danna maka ja za a danna maka danja in ko baka so a danna maka danja shine ya ɗauru da kyau قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ngani wa qinwan qinwanun daniya qinwanu qinwanu cikin suratu al-an'am rubu'ina inna allaha faliqul habbi wan nawa a cikin aya mai tsawo wajen nati min anabin wa zaituna wa rumana مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك ما أدنه وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة ومن النخل من ظلها قنوان دانية قال جو ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية sai kuma sinwan sinwan ita kuma za mu same ta cikin suratun ra'adi yawwa sinwanun wa ghairu sinwan ko sinwanin wa ghairi sinwan ko ce kira ce mutawatira ko sinwanun wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin mun gane da kyau yawwara ko kuma sinwanin wa gairi sinwanin wajen lirabi ne kawai za a sha bambam sai kuma bunyan inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص wannan wato za ka yi izhari a waɗannan guraren guda hudu waɗannan kalmomin guda hudu ba don komai ba haufan mina liltibasi bil mudha'afi wato saboda jin tsoron kada karatunka nuɗinka ya cuɗanya da harafin da ya zamanto mudha'af ne idan aka ce mudha'af akwai harafin da yake mudha'af ne rubanya shi ne aka yi irin shi ne guda biyu aka maida shi da misali madda aga asali madada ne to sai aka ce madda irin su dammar Allahu alaihi ɗaya ne aka haɗe da shi ne mun gane da kyau irin sadattum bima sadattum an sabilillah darun ne guda biyu to lokacin da kace dunya sai a yi tunanin cewa ya unce guda biyu ta hada a guri sai ɗaya ta haɗe ɗaya irin su bi ayi kumul maftun kenan sai a ce to wannan haka ne kai dinwanun sai a ce wawun ne guda biyu kawai ya haɗu sai ka haɗa ɗaya kawai kamar irin su awawwa nasaru sinwan shi ma haka nan bunyan shi ma haka nan mun gane to shi yasa to duk abin da zai zamanto za ka rikitar mai sauraron ka to tajwidi baya baka damar ka yi shi na'am wa misalun nuni fil mimi misalun annunu sakina inda zaka hadiye ta cikin mimun ayi idgham naqis min malja'in ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير من قال نجو من ملجأ يومئذ من من ملجأ من من ملجأ وانا النون دين حديتك وذاك amma sai ka tabbatar mata da sifar ta gunna min malja'i yawma'idhin wa ma lakum min nakir wa tanwin misalin tanwini kwa a cikin mimun shine hudan rabbihim kenan أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومثال النون في الواو سيكون مثال النون أتكين واو شين من ورائهم أولا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا سورة الجاثية كنكو من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ومن ورائه جهنم ويصلى بماء سديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد والتنوين سيكون مثالا التنوين هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين بداية سورة Luqman a Luqman bidayatu surati Luqman farkon suratu Luqman alif lam mim tilka kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin hudan wa rahmatan lil muhsinin hudan wa rahmatan lil muhsinin wa mithalun nuni fi nun sai kuma mithalun nun a cikin nun yar uwata shine inna qulu إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك والتنوين حطة نغفر لكم خطاياكم cikin suratul baqara kenan ko wanda inda mutum yana karatu da hausa ne zai ce na gafir lakum وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وهذا كله إدغام بغنة وأتوانا مثالي دكا سقباكي ده na idgham ne wanda yake naqis idgham din da yake hada da gunna wa misaluhu bila gunna misalin idghami ba tare da an shigar da gunna a cikin sa ba wa huwa idghamun nuni sakinati aw tanwini fil lam war ra wato shine shigar da annunu sakina ko kuma tanwini cikin lamun da ra'un fa misalun nuni fil lam yubayyin lana قالوا ادع لنا ربك يبين لنا يبين لنا ما هي قال إنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا يبين لنا والتنوين هدى للمتقين هدى للمتقين ba za ka ce yubayin lana mahi yubayin lana mahi inda kana riwayan hafsu akwai kira'an da take irin wannan cikin alkira'atul ashar mun gane da jau ba ta daga cikin asaba asaba hamza kawai shi kaɗai ne yana da kwai khalaf shi ne yake da kwai sabani da malamai a irin wannan gudun a hamza shi ciki akwai wawun da yawun yana yana yi musu idgham kamil وفي اللام والياء وفي الواو والياء دونها خلف تلا من gane da kyau yawwara shi yana karanta iya quluna yana yin shi da idgham kamil iya quluna miwal yana yin shi wawun da ya'un ya wafaqawa wato idgham kamil kenan shi a wajen sa idgham kamil harufa guda hudu yake da kai idgham naqis yana da kai harufa guda biyu to amma dai a hausu wanda muke kokari mu koye ta yanzu waɗannan guda hudun su za mu kiyaye su ne idgham naqis waɗannan guda biyu su ne idgham kamil eh lokacin da mutum yake karatu ya ce alif lam mim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba zai ce hudan lil muttaqin magana yana faɗar haka za ce to wannan ikhfa'in naka ka zo da ikhfa'i amma kuma harafin da ya biyo bayan shi ba harafin ikhfa'i ba an gane wa misalun nuni fi ra misalin annun a cikin ra'un min rabbihim min rabbihim ina za mu samu min rabbihim Allah sa da akwai ta qur'ani eh eh Asha Allah, ji malam shugaba ya kawo ta min rabihim wanda ba mu taɓa ba tunaninta ba. Ita ko sai dai an rabihim ce ba min rabihim ba ce. Na'am, na'am, na'am. Min rabihim. Ina ga wannan mun yi zakawa misalinta, a kamar da kuma a ce a bar da ta huta ta min rabihim. Na'am. Ainihin ƙura'u. Na'am. نعم ها وبقية ما ترك آل موسى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إيه؟ من ربكم ليك إيه؟ malama ya kokari gaskiya da ya kawo mana mamin rabbikum da gashi nan yana gani mu milikin wa ko min rabbi ba mu samu ba amma shi ya ce min rabbikum to ai a ga lalai aka dan takura cikin waɗansu ruwayoyi ko sha zahi a sami rabbi mu amma dai now now ba wanda yake halalawa qur'ani tun daga farkon shi har karshen shi cikin minti daya eh haba gata mal na'am yanzu yanda ya kamata mu shine safaha ta farko ta sai kula sufaha inda mutum ya haddace ta da kyau zai sami min rabbihim anan da kyau na'am na'am bari magani ba zai fara can kowa na malam kamal eh babu ana na malam ibrahim ya kace Asha Allah, wa inna ladana zikta wa lalama anna wal haqu min rabbihim. Daya kenan. Na'am. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون يوى آية تقلنا لا تقلب وجهك في السماء أقوى من ربهم أتكنت إذا من تومتين على رواء قرآني تندك فرقون شارك رشنش cikin minti biyu minti uku ai mana ai ai mana eh ah wannan fara ai kuma ce ku yanzu ai mana na'am yawwa watanwin ghafurur rahim to aka mana ghafurur rahim bari mu gani ya kokarin na mutane kuma na'am ghafurur rahim na san gafuru rahim ko abata ba da wahala na'am a wallahu kuma inna Allah ba a inna Allah ne ko inna Allah ghafurur rahim ko awwala ghafurur rahim inna Allah ne واستغفروا الله إن الله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم يوا من غاني بو غفور رحيم وقس على ذلك malam ce ka ɗauki takarda da bik ka auna baƙiyatu hurufin ƙur'ani ala zalik an gane da kyau ka ɗauka tun daga fatiha ka yi ta muraja za ka yi ta ganin su to bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka